أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan musulmi masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa a gare shi da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da wanda sun kabe tafarkin su har zuwa ranar ƙarshe to kamar yadda muka sani a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi wanda muke gabatarwa wannan shi ne darasinmu na hamsin da biyu muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda muka saba littafi na farko da fu'i hamil tirab an ayatul kitab na sheikh muhammadu al-amin shankiti al'allamatul qur'ani da kuma as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abubakar bin Abdul Qadir Ar-Razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya muna bin jerin ayoyin alkur'ani ne muna haɗa waɗannan littattafai guda biyu za mu tashi ne a cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi abin nan a ƙarƙashin mas'ala wato ta 189 malam ya ce fa in ƙila idan aka ce kaifa qala ya aka yi allah ya ce illa man amara sai wanda ya yi umarni suratun nisa'i aya ta 114 ثم قال ومن يفعل ذلك duk wanda ya aikata wannan to aya ta 114 a cikin suratul nisa malam yace kulna zamu ce zakara al-amira bil khairi Allah ya ambaci wanda yayi umurni an gane ko da alkhairi li yadulla bihi ala khairiyatil fa'il dan ya nuna wanda ya aikata bi tariqil aula ya nuna alkhairinsa domin ta fuskar yafi ma'ana in dai aka ce illa man amara bi sadaqatin sai wanda ya umarni da sadaka to ba ma ga wanda ya aikata ina fata an fahimci ni shi yasa ya ce wa man yaf'al zalika an gane ko thumma zakara al-fa'il sannan ya ambaci wanda ya aikata aikin wa wa'adahu al-ajra al-azim Allah ya mishi alƙawari al'ajira lada al'azima mai girma, izharar li fadlil fa'il don ya nuna wato falalar fa'ili, al'mu'tamiri ala al'amiri, wanda ya umurtu da umarnin mai umarni ma'ana ya bi abin da ya faɗa masa. An gane ko, shi na yasa cewa man ya fa'al zalika, shi yasa ya kawo wanda ya aikata, bai kawo wanda ya umarni ba, shi yasa. Domin shi wanda ya yi umarni wanda ya yi umarni bai kai wanda ya aikata ba kai tsaye duk da yake nasoshi suna nuna addalu alkhairi ka fa'ilihi athani na biyu annahu arada abin da yasa Allah yana nufin ne wa man ya'mur bi zalika wanda ya umarni da wannan kiran bai ce wa man yaf'al ba domin aikatawa tana nufin ka aikata kai tsaye ko ko kai umarni shi ma aiki ne fa abbara anil amri bil fi'li sai Allah ya yi amfani da kalima ta umurni a wajen aiki ya ce ita ce aiki kama yu'abbaru bihi an sa'iri anwa'il fi'il kamar yadda shi fi'ili duk abin da za a aikata yana shiga cikin fi'ili ko kuma aiki kama al'amalu in an ce al'amalu ko ne irin aiki ya shiga ciki da mummuna da mai kyau in an ce alfi'il ko ne aiki ya shiga ciki da mummuna da mai kyau kenan da yace illa man amara da yace wa man yaf'al zalika ai wa man amara bi zalika shine abin da ake son a ce wa idza kana al-amiru maw'udan bil ajri idan wanda ya umurni an yi masa alƙawali bil ajri da zada al-azimi mai girma kana al-fa'ilu maw'udan bihi kenan wanda ya aikata shi ma an yi masa alƙawali bi tariqil aula da hanya wadda take mafi dacewa an gane ko wannan kuma shine ake kira mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa cikin alqur'ani shi ma yana da yawa bincike ne dalibi yana iya yin sa da kuma al-maqtu' da al-mabnun آه، ده عن طريق الأولى المقطوع والمظنون ده مساويا المقطوع والمظنون آه، bincike ne na usul fiqhi آه، mai kyau ɗalibi ilimi zai iya gabatar da shi آه، kuma a cikin alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da usul fiqhi da kuma mafhumul mukhalafa shi ma da anwa'uhu da maratibuhu da wamani'u mawani'ul i'tibar shi ma mawdu'i ne mai faɗi a cikin usul fiqhi ɗalibin ilimi zai iya bincike kadiba cikin muzakkira fi usul fiqhi a wajen babil mafahim ya kawo wannan to mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 190 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai allah ce in yad'una min dunihi ba komi suke kira ba domin wagga in bi ma'ana ma in tazo bayan illa kenan in yad'una min dunihi ba komi suke kira ba illa inathan sai mata an gane ko aya ta 117 a cikin suratul nisa'i ai ma ya'buduna min dunillahi ba komai suke kira ba wanda kuma bayan Allah nan malam ya ce ma ya'buduna bai ce ma yad'una ba saboda addu'a'u kira yana zakkuwa bi ma'anar ibada wani lokaci in an yi shi da sunan ibada lokacin da zaka yin addu'a addu'a matsayin ibada ce shi yasa ake fassara shi da ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati bai ce an du'a'i ba dan a nuna maka addu'a ibada ce wato ai ma ya da'una min dunillahi illa lata ba kuma su kira ba sai lata daga Allahu sun ka ciranto lata mace kenan wal uzza da uzza daga al aziz sun ka ciro sunan mace sun ka sa al uzza wa manata daga al mannan sun ka ciro manata wa nahwi hada abin da ya kamata haka wa hiya muannatha su wadannan abubuwa mata ne thumma qala wa in yad'una illa shaytanan marida ba kuma su kira ba sai shaytan maridan mai taurin kai wanda ya bijire mu ubangijin sa a cikin suratul nisa'i aya ta 117 ai ma ya'buduna illa shaytan ba kuma suke bauta ba sai shaytan to kuma can an ce ina san mata shi ko shedan ba mace bane kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi da shi anna ibadatahum lil asnami bautar da suke ma gumaka hiya fil haqiqati in an kalle ta haqiqani ibadatul lil shaytan shedan suke bauta ma imma li annahum ata'u shaytan malan yace ko mu ce sun yi ma shedan da'a fi ma sawwala lahum na daga abinda ya kawata musu ko ya sa musu cikin rai wa zayyana lahum wa zayyana kuma ya kawata musu a cikin zukatansu min ibadatil asnam na bauta ma gumaka bil ighwa'i ta fuskar hallakarwa wal idlali da batarwa aw li anna shaytana an gane ko mukalun ko muwakkalun bil asnami shi shaytan muwakkalun an jingina al'amarinsa ko mukalun bil asnami da gumaka an jingina al'amarinsa gumaka yad'u al kuffara ila ibadatihima yana kiran mutane zuwa ga bauta ma gumaka shifahan da baki da baki kenan daga ashafa ne shine wato lebu ويتزيا للسدنة an gane ko wa ya tazayya kenan yana bayyana shine tazayya daga azayyu ne ita ce sutura ya tazayya ma'ana yana bayyana lissadanati ga assadana ya an ce assadana da tinu shine masu fakon gumaka don saboda tsayuwa akan al'amarin su malam ya fassara shi in ka diba mai tahqiqin littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya sa namba ɗaya in ka diba kasar littafi zaka ga ya sa humul ladina yaqumuna ala khadamati al-abd su ne wanda su tsayuwa akan khadamati bauta al-abd tabawa ma'ana kidan mutane suke tsaya su bauta ma wani abu ko kuma mana su kula da shi dai a takaice dai suna nufin masu kula fa yukallimuhum sai yayi musu magana li yudillahum dan ya batar da su su kuma waɗannan sai su batar da mutane ma'ana kenan shi shedan yayi wahayi ma'ana ya bayyana ko yayi wahayi ga waɗanda suke kula da gumaka na cewa abu ne mai kyau su kuma mutane sun bauta ma gumaka in sun ka bauta ma gumaka kuma shedan suka bauta ma ina fata an fahimta shi yasa ya danganta bautar zuwa ga gumaka kuma ya danganta ta zuwa ga shedan cikin kowane i'tibari kenan wanda kuma bincike ne a cikin usul fiqhi al-i'tibarat ana hankalta ma abu ta fuskoki daban-daban bayani ne mai yawa ba za mu samun damar kawo shi ba a wannan wurin sai wani lokacin Allah ya ba mu iko mas'ala ta 191 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa yuqalu idan aka ya za a yi a ce innal abda an gane ko shi bawa yahkumu bi kaunihi yuhkamu bi kaunihi min ahli al-jannati bi mujarrad al-iman ya za a yi a ce za a yi hukuncin cewa shi dan aljanna ne bi mujarradul iman cewa kawai yayi imani kawai wallahu ta'ala mujarrad shine tsirautacce kenan kamar da malaman zuri suka fassarawa wallahu ta'ala shi ko Allah sharata lidhalika Allah ya shardanta ga samun aljanna al'amal salih sai an yi aiki nagari an hada da aiki nagari kenan imani tare da aiki nagari ba aiki nagari babu imani ko ko imani babu aiki nagari bi zahir qawlihi da fadar Allah subhanahu wata'ala zahirinta tana nunawa ko mu ce ayoyi ma daban-daban walladina amanu wadanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki nagari sanudkhiluhum jannatin Allah ce zamu sanya su aljanna daban-daban an kira su aljanna daban-daban saboda kowa yana da tashi kuma an kira ta aljanna babba saboda aljanna babba guda ce wani lokacin sai a ce aljanna sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin kaga bai ce wa jannatin ba to nan an hankalta ma babba aljanna guda ce wani lokaci kuma an hankalta ma aljanna akwai aljanna aljanna a cikin ta an gane ko waɗanda kuma Allah ya faɗi wali man khafa maqama rabbih jannatani akwai aljanna biyu kuma bayan su akwai wasu biyu wa min dunihi ma jannatani sannan kuma tana yiwa kowa yana da tashi aljanna din an gane ko wadda kamar yadda zo cikin hadisi tana da mataki guda ɗari shi yasa kenan a wanda ake cewa mai karatun alkur'ani ya karatun alkur'ani yayi sama kenan zai yi sama har zuwa wato matsayin da ya dace da shi Allah subhanahu wataala ya bamu wato mafi girma daga cikin waɗannan abubuwa an gane ko tajrimin tahtiha al-anhar waɗanda ƙoramu suna gudana ƙarƙashin ta nan tajrimin tahtiha ba ana nufin ƙarƙashin ita aljanna ba domin in ƙarƙashin ta ne suke tafiya mutane ba sa gani an nufin ƙarƙashin gidajen aljanna tahtimin tajrimin tahti qusuriha ake nufi sannan al-anhar kinnan Allah ya bayyana su masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun an gane ko fiha anharun min ma'in ghairi asin akwai ƙoramu na ruwa wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu da ƙoramu na wato nono kenan ko madara wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin da ƙoramu ba ƙorama guda ba ita ma ta wato na giya wa anharun min asalin musaffa da ƙoramu na wato al'asal shine wato zuma zumuwa ko zuma kenan wannan ya nuna cewa akwai ƙoramu daban-daban kuma wani zai iya cewa to ya za a yi a ce akwai ƙorama ta zuma alhali nan zuma shi na fita ne daga cikin wata dabba ya za a samu ƙorama ta madara alhali tana fita ne daga cikin dabba ko ba haka ba ya za a iya samu korama ta giya alhali ana tatso ta ne daga itace ko abin da ya kama da haka ko hatsi ko abin da ya kama da haka a'a Allah da ya halicci ruwa a nan duniya yayi korama su a can aljanna yana da izinin da zai yin korama ta madara kuma yayi korama ta zumuwa yayi korama ta wato abin nan giya ba tare da sai ya hankalta ma asbabukin da akwai a nan duniya ba aljanna ta bambanta ko mu ce lahira ta bambanta da duniya don haka ba za a yi lahira hukuncin duniya ba da yake ita lahira gaibi ce To, suratul nisa'i aya ta hamsin da bakwai, wa ƙauluhu da kuma faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, ko wa ƙaulihi, wa man ya'mal min as-salihati duk wanda aiki aikata aiki nagari min zakarin na daga namiji au unsa ko mace wa mu'minun alhali yana mumini kinan sai da imani da aiki nagari kinan suratul nisa'i aya ta 124 wa illa lama kana littaqidi littaqidi fa'ida da in ba da an ka ce wa amilu salihati ba kenan taqayyidin bai da wani amfani ko da an ka ce wa huwa mu'minun misali in ba da an ka kawo na imani ba ai taqayyidin da an ka ce wa huwa mu'min da bai da fa'ida alhali ko in mutun yayi imani bai aiki na gari ba ana shakka imanin sa kamar yadda turawa yanzu suke son a yada aqidan musulman non pratiquant musulmi wanda baya ibada wanda kasashen larabawa wannan abin yayi muni kwarai da kuma yanzu kasashen musulmi da yawa suna ɗaukar wannan mutum ya zauna bai sallah amma yana tunanin ya shiga aljanna alhali ko aikin imani cikin zuciya yake amma gabbai su suke gaskata shi idan suna yin aiki ina fata an fahimce ni to don haka dai ko kuma mutum yana aiki na gari bai yi imani ba ba zai shiga aljanna ba kowane ne shi ina fata an fahimce ni domin Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura da sauran ayoyi qulna mallan yace zamu ce amsa qila innal murada bil amali salih abinda ake nufi da aiki nagari an gane ko al ikhlas an gane ko al ikhlasu fil iman kamar ikhlasi na imani ya zamanto imani ne ka faɗa ka yi imani da gaske ba imani kawai ka faɗa ba irin na kafirai amma na munafikai amma baka yi imani ba don Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai wanda zai ce mun yi imani da Allah da ranar ƙarshe kaga sun faɗa wa ma hum bimu'minin Allah ce su ba mu'minne bane waƙila malam ya ce wasu sun ka ce athabatu alaihi ana nufin a'a waɗanda sun ka tabbata akan imani da aiki na gari ake nufi ilal mauti har zuwa ga mutuwa wakilahu ma dukkan waɗannan shartun sharaɗi na fi kauni imani fi kauni imani imani ya kasance sababin lidkhul janna ya saka shiga aljanna kenan imani da aiki na gari ko ya zamanto imanin na gaskiya ake nufi ko kuma a'a tabbata akan imani ko kuma a'a imanin da yin aikin kuma maganganu ne daban-daban na malamai don haka za mu gane fassarar imani abu ne wanda yake da muhimmanci a wajen ahli sunna suna cewa al-imanu wato i'tiqadun bil jinan ko ko i'tiqadun bil qalbi shine ka yi kudurta da zuciyarka wa amalun bil arkan wa nutqun bil lisan furuci ne da halshi ko wa amalun bil arkan ko ko wa amalun bil jawarih kai aiki da gabbai yazidu bit ta'at yana karuwa da da'a in ana aikata aikin da'a kamar yadda Allah ya ce wa idza tuliyat alaihim zadat ayatuhu zadatuhum imana huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wa yanqusu bit ta'at kuma imani yana tawaya idan wa yanqusu bil ma'asi imani kuma yana tawaya idan an aikata sabon Allah subhanahu wa ta'ala to tunda yana karuwa kuma kenan yana raguwa kuma tunda aljanna matsayi matsayi ne wuta ita ma matsayi matsayi ne kenan kafirci ba matsayi matsayi ne thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya innal munafiqina fi ad-dark al-asfal min an-nar wa lan tajid lahum nasira kaga munafiqai suna karkashin kasa kasan wuta kenan kaga azaba su kafircin su yafi muni saboda suna tare da musulmai ana shawara da su kuma suna yin shirya zagon kasa kuma suna ganin suna yaudara Allah kuma suna cin amfanin musulunci su aure ƴaƴan musulmi a basu cikin zakka amma su ba mu'minin bane shi yasa azaba su tafi ta kafiri ala ayyati hal dai wannan duk ayoyin da za su zo su nuna kamar imani kamar faɗa ne a'a sai an haɗa da aiki domin in an ce faɗa ne kawai bai isa ba kidan sai ya zamanto mutashabih ne yana bukata a koma zuwa ga muhkam wanda zai fassara shi kamar inda Allah ce fa asabahumullahu bima qalu jannatin Allah ya sanka musu da abin da sun ka faɗa da aljanna to kaga sai ce ai faɗa ta isa a'a wasu ayoyi sun ka ce wa amilus salihat sai an aikata aiki na gari kenan sai a koma zuwa gare su domin Allah ce hunna ummul kitab su ne asalin littafi shi al muhkam kenan da haka wannan ita ce fassara ta gari mutumin da yan musulunta bai samu dama aiki ba ya mutu wannan kuma shi yana da niyyar aiki ne kamar hadisan da suka zo wani mutum ya tafi ya kashe mutum ɗari daga cikin ahalul kitab bai samu damar abin nan ba ya tafi ya zo abin nan ya kashe 99 ya nemi tuba wani malami ya tambaye shi bai da ilimi wani mai bauta alhali ba duk mutumin da ke bauta Allah ba yake kokarin bauta ke da ilimi kamar yadda yanzu muke dauka sai ya ce mishi baka da tuba sai ya kashe shi sai ya kai na ɗari ya je wajen malami ya tambaye shi sai malami ya ce wa man yahulu bainaka wa bainat tauba wa zai shiga tsakaninka da tuba shikenan sai ya je ya ce mishi to ya bar wannan yankin da yake ciki to bayan ya kama hanya sai ya mutu akan hanya to kasar da za shi ta ibada ma'ana ta dan fi nisa sai ya faɗi ya mutu to waɗansu malamai suka ce ko da ya faɗi sai ya zamanto da ɗan wato kaso kaɗan ne ya ɗan wuce ƙasa mummuna ko kuma Allah subhanahu ta'ala ya mala'iku wahayi cewa su ɗan ƙasa waccan mummuna ta matse waccan kuma ta ja sai zamanto ya shigo cikin ƙasa wato ta gari kamar da nasoshi hadisai suka nuna idan ma mutum ya diba cikin riyadu salihin zai ga waɗannan hadisai to kaga wannan mutumin bai yi aiki ba amma ya shiga aljanna a'a yana da niyyar aiki bai samu damar yin aiki ba ina fatan an fahimce ni don haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau ka aje a yi fassarar abubuwa ba irin yadda ya dace ba Allah ya taimake mu to mas'ala ta gaba mas'ala ta 192 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatu hana muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka yi Allah ya ce ya kawo wawun man ya wa man ya'mal su'an kenan kenan ya kara da cewa man ya'mal su'an yujza bih wawun kin karo ta aka yi tana yiwa ya kara ne akan tun da magana tana cikin aya ko ko kuskuren taba ana an ka samu sai dalibin ilimi ya hatara don aya ba ta cikin wato wawun ba ta cikin aya alqur'ani man ya'mal su an wanda ya aikata mummuna yujiza bih za a sakan kamishi da shi ba a ce yujiza ba an shafe wato harful illa domin fi'ilin da ya kare da wawun ko da ya'un ko da alif huruful illa in an yi mishi jazma ana shafe wato abin nan harful illa ba a cewa yujiza bihi yujiza bih ake cewa za a sakan kamishi suratul nisa'i aya ta 123 wattaibu shi ko wanda ya tuba inji mallan al-maqbulu taubata wanda anka karba ma tuban shi an gane ko ghaira majziyin bi amalihi ko ghairu majziyin bi amalihi ba za a sakan kamishi da abin da ya aikata ba wa kadhalika man amila sayyi'a haka kuma mutumin da ya aikata mummuna thumma atba'aha hasana sannan ya biyo da tagari bayanta an gane ko li'annaha muzhibatul laha domin za ta tafiyar da wannan mummuna wa mahiyatun kuma za ta shafe shi daga mahayam huni shafewa yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab wa mahiyatun za ta shafe ta bi nassil qur'an da nassi na alqur'ani ayoyi sun bayyana wannan ko ba haka ba innal hasanati yuzhibna sayyi'at an gane ko sannan kuma abin nan wanda ya bita da kamar da cikin hadisi wa atbi as-sayyi'ati al-hasanata tamhuha kaga in ka biyo da tagari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat duka dai ayoyi da nasoshi suna nuna wannan kulna zamu ce al-muradu man ya'mal su'an wanda ya aikata aiki mummuna an gane ko wa yamut sannan ya mutu musirran alaihi yana mai dogewa akan shi shine musirran alaihi wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun fa in taba minhu in ya tuba lam yujza bih ba za a sakan kami shi ba in bai tuba ba kuma za a sakan kami shi da shi an gane ko asani malam yace amsa ta biyu waɗansu malamai sun kace annal mu'mina shi mumini yujaza fi dunya za a sakan ka mishi a duniya bima yusibuhu fiha min al-marad na abin da yake samu shi na rashin lafiya idan ya aikata mummuna sai Allah ya sa ya shirin lafiya ya zan kafara gare shi an gane ko wa anwa'ul masaibi an gane ko da kuma nau'i nau'i na musibbu da suke samun shi wal mihan da kuma jarabobi daban-daban jam'i ne na mihna an gane ko kama ja a fil hadith kamar da zo cikin hadisi wal kafir shi ko kafiri yujaza fil akhirati za a bari sai ranar lahira a sakan kami shi da mummuna aiki kinan mumini ana sakan kami shi wadansu malamai sun tafi akan wannan fassara din ina fata an fahimce ni to ala ayyati hal dai ko da a lahira mumini ya tafi akwai nasoshin da suke nuna cewa wanda ya aikata wani abu in Allah ya ga dama in dai ba shirka bane wa yaghfiru ma duna zalik in ya ga dama ya gafarta mishi in kuma ya ga dama ya sakan kami shi kai shi wuta daidai gurgurdun daidai gurgurun abin da ya aikata sannan Allah ya fitar da shi kinan mas'ala tana da faɗi kwarai da gaske mas'alan mu ta gaba mas'ala ce ta 193 a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa khassal mu'minina salihin ya an kai Allah keɓance muminai na gari bi annahum la yuzlamuna cewa ba za a zalunce su ba bi qawlihi da fadarsa wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata aiki na gari aya ta 124 a gane ko bai malam bai karasar da aya ba to kenan wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira malam yace ma a anna ghairahum la yuzlamu aidan ba tare da cewa kuma ba mu'mini ne ba a zalunta ba har wanda ba mu'mini ba ba za a zalunce shi ba qulna malam yace zamu ce qauluhu fa Allah wala yuzlamuna naqira ba za a zalunce su ba koda naqir ballon dabino daga naqara ne shi abinda an kadan tsakara kamar bakin tsuntsu ana kiran sa min qar wanda yake sakawa kenan ya dan tsakara abu kamar ya koto kenan sai an ka kira shi naqiran akwai wani dan ballo kamar an yi suka ne an yi suka ne ga dan dabino akwai kuma fatil shine wato dan zare wanda yake kwantawa daga alfatru ne shine abinda an ka tumka sannan kuma akwai qitmir shine wato qitmir abinda yake wani kamar nama ne cikin dan dabino wanda ya rufe shi wata yar fata da take rufe shi to ma'ana dai nan ana nufin ko da dan karamin abu ne ba za a zalunta ba malam yace kulna za mu ce qauluhu fadar Allah wala yuzlamuna naqira ba za a zalunce su ba ko da naqir wannan ballo na dabino ko digo raji'un ila al-fariqaini zai kuma zuwa ga mutane guda biyu an gane ko ummalu su'i waɗanda sun ka aikata mummunan aiki wa ummalu salihati da waɗanda sun ka aikata aiki na gari li sabqi dhikri al-fariqain domin an ambaci jama'a guda biyu an faci an ambaci man ya'mal su an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna al-qira sai zaman to yuzlamuna wawan dinnan ta dauki wanda ya aikata mummunan aiki da nagari shine abinda malam yake cewa ko kuma a ce a'a ta shafi wanda sun ka aita aiki nagari saboda yanzu kansu na ake magana su ko sauran ayoyin sai su zo su nuna ba kowa kowa ma ake nufi da inda Allah ce wala yuzlimu rabbuka ahada wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid da sauran ayoyi da suka yi bayani kan wannan wallahu ta'ala alam malam yace athani amsa ta biyu sun kace an yakuna zai kasance min babil ijazi an gane ko kenan magana an kawo ta ne min babil ijaz ta fuskar wato takaita takaita magana an gutse da magana wal ikhtisar an takaita ta an gane ko faktafa bi dhikrihi sai Allah ya wato ma'ana ya isa ya kamar iktafa ya isa da ambaton daya faktafa bi dhikrihi sai ya isu ya wadatu da ambaton na farko an gane ko aqibal jumlatal aqibal jumlatil akhira wato karshen jumla ta karshe inda zikri ahadil fariqaini lokacin da ya faɗi na farko ɗaya daga cikin su jama'a daga cikin su lidilalatihi ala idmarihi domin ya nuna cewa a'a ya wato boye wancan kinan ba a kawo shi ba an shafe shi wato aqiba zikri al-fariq al-akhar bayan an ambaci jama'a din jama'a din waccan ta daban kinan kinan wala yuzlamul mu'minuna asalin maganar ba za a zalunci mu'minne ba bi nuqsani a'malihim a tauye musu ayyuka walal kafirun sai aka shafe su kafiran da ba a kawo ba misali akan wagga amsa walal kafirun su ma kafirai ba za a zalunce su ba bi ziyadati iqabi dhunubihim a ƙara musu ukuba ta zunubinsu an gane ko asalis waɗansu malamai sun ce suka bada amsa ta uku annal murada abinda ake nufi bi zulmi da zalunci nafi nuqsani thawabi ta'ati an kore tawayar lada ayyukan da suka aikata in mutum yayi ibada ba za a tauye mishi ladar ta ba wa hadha makhsusun bil mu'minina to wannan kuma mu'minine ne don su kafirai ba su da aiki nagari li annal kafirina domin su kafirai laisa lahum ala a'malihim wato thawabun ba su da wani talada yunqasu minhu wadda har ma za a tawita kenan sai zamanto ya shafi mu'minai ne wannan ɗaya ne daga cikin amsar da malamai suka bayar wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi mas'ala ta 194 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce talabul imani neman imani minal mu'minina ga mu'minai ko minal mu'minin tahsilul tahsilul tahsilun hasil abu ne wanda yake ya tabbata fa kaifa qala ya aka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku kuyi imani aminu billahi kuma ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa aya ta 136 a cikin suratul nisa'i an gane ko to kulna malam yace ma'anahu abinda zamu ce amsa ya ayyuhal ladina amanu ya ku kuyi imani bi Isa da annabi Isa aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ku waɗanda kuka yi imani da Musa ko waɗanda kuka yi imani da annabawan da suka gabata wakila waɗansu malamai suka ce ma'anahu ma'anarsa ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani yawmal mithaqi ranar da Allah ya dauki alkawari ga dukkan ƴan adam bayan an fitar da su daga cikin tsatson annabi Adam kai yadda ayoyi suka yi bayani a cikin suratul a'raf wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kowa ya ce in yazo zai yi imani inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan To, don haka yau mulmitaƙi ranar alkawali, aminu ana ku yi imani a yanzu bayan kun ɗauko alkawalin da kuka ɗauka. Wakila waɗansu malamai suka ce a ma'anahu abinda ake nufi da shi ya ayyu hallazina amanu ya ku kun kai imani alaniyatan a bayyane aminu sirran ku yi imani wato a ɓoye ma'ana kenan ya shafi munafikai shine abinda ake son a ce. da haka kuma cikin alkur'ani zaka iske irin wannan yana da yawa ihdinas siratal mustaqim zaka iske akwai sabani ka shiryar da mu hanya madaidaiciya musulmi suke faɗan wannan to ai kuma musulunci shine shiriya in sun ce a shiryar da su to ina kuma wani musulunci wanda za a shiryar da su kina Allah ya tabbatar da su kina aminu kuma tana yiwa kina yana ɗauka a tabbata ku tabbata dawi mu ku nan ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah ma'ana ka tabbata ka ji tsoron Allah ba ana nufin annabi bai jin tsoron Allah ba ko kuma ihdina sirat al-mustaqim Allah ka ƙara shiryar da mu akan abubuwan da bamu gane ba na addini mu gane su ya ayyuhan nabiyyu taqillah annabi ka ji tsoron Allah akan mas'aloli sababbi waɗanda suka zo ba waɗanda suka wuce ba misali waɗanda suna iya fassara shi da wannan a cikin dai alqur'ani akwai shi yana da kyau mu fahimce shi da kyau wallahu ta'ala a'lam malam yace mas'ala ta 195 fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yatarabbasuna bikum munafikai su ne wanda suke jira gare ku bai faɗi komai suke jira gare ku ba to daga ciki suna jiran musiba ta same ku domin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ba komai ko ke jira gare mu ba sai abu mafi kyau guda biyu domin husna shine mafi kyau ba hasana ba to husna ne mafi kyau guda biyu to ma'ana mumini bai da asara in an kashe shi mafi kyau ce gare shi in kuma ya ci ganima ya samu nasara kuma mafi kyau kyau ce gare shi game da al'amarin duniyarsa an gane ko zai ƙara samun cin nasara kuma ya ci gaba da aiki yana da rayuwa ya ƙara samu to amma su sharrin suke jiran ya samu masu imani dan haka Allah subhanahu wataala faɗa wa min al-a'rabi man man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir daga cikin larabawan kauye ba wai larabawan kauye ba cikin munafikai akwai su amma yana zancin larabawan kauye cewa akwai wanda zai ɗauka abin da yake ciyarwa na addini da zakar da yake basuwa da sadaka kamar matsayin tara ce abu ne wanda an ciristar da shi bai da yadda zai yi tunda in ya nuna shi kafiri ne za a yaƙe shi wa ya tarabbasu bikum ad-dawa'ir yana jiran ad-dawa'ir musibun zamani saboda juyowa suke yi jam'i ne na ad-da'ira fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira to da'ira kinan shine ad-dawa'ir jam'in sani kinan wato abubuwan da ke juyowa na zamani dara ya duru idza darat alaihi suna jira shi ya samu nafiƙai ma wannan suna jira irin wannan ta samu muminai a ranar tashin alkiyama za su mai musu da raddi inda suke cewa qalu alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatan fatantum anfusakum wa tarabbastum kun yi jiran musiba ta same mu to Allah ya kyauta fa in kana lakum fathun min Allah kenan aya ta ce idan akwai budi daga gare ku daga wajen Allah qalu alam nakum ma'akum sai munafiqai su ce ah to ba tare da ku muke ba ai mu mu'minne ne muna sallah mun yi imani wa in kana lil kafirin nasibun in ko ta juya wato rana kenan ta koma ga kafirai domin duniya rana biyu ce yawmul laka wa yawmul alayka wata rana ka ci nasara wata rana a ci nasara a kanka shi yasa da wannan ne waɗanda suke cutar mutane suna musu roƙon Allah na ƙarya masu tsibice idan daɗi ya same ka su ce su suka ma roƙon Allah idan musiba ta same ka su ce maka da ba da mun kai maka roƙon Allah ba da musibar ta fi haka ita ko duniya haka ta gada wato kamar da hariri ya faɗa wa an kalibu ma'arrihaini ina juyawa tare da iska guda biyu an gane ko za'za'in wa rukha iska mai girgiza da kuma iska mai kwantawa duniya kowa yana da wannan waliz zamani masarratun wa ahzanu zamani yana da masarrat abubuwa na dadi masu kyau ahzanu da kuma abubuwa na bakin ciki kina akwai na farin ciki akwai na farin na farin ciki cikin qasida ta Abul Baqa Ar-Randi da sauran dai abubuwan da suke nuna cewa duniya juyawa take wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas an gane ko bi zaqatil ayyamu ma baina ahliha inji mutanabbi masaibu qaumin inda qaumin fawaidu musiba mu dan mutane a wajen mutane alkhairi na radda wani ya mutu ranar wani yake darawa an gane ko ranar kuma wani sai yayi kuka kaga ta zamanto alkhairi ko abin jin daɗi ga wani duk da yake bai dace a yi farin ciki da mutuwar mutum na gari ba kuma dama ko kai farin ciki da mutum mutum ko baka yi ba abin da Allah ya yanke mishi ba zai wuce shi ba ko ba haka nan bane to Allah ya kyauta an gane malam aya ta 141 a cikin suratul nisa malam yace lima an gane ko dan mine samma zafral mu'minina Allah ya kira zafral mu'minina zafr da ba zufur bane domin an ce zufur shine wato fata ta aka fa in an ka ce zafar da za'un da an kai za'un fatha nan yana nufin cin nasara da za'un ne ko mu ce zo da Hausa lima, lima don mine asalin shi limani to ita ma istifhamiya in harafin jarra shiga cikin ta ana shafi alif dinta lima samma zafra almu'minina fathan me yasa Allah ya kira samun nasarar mu'minai fathan budi wa zafra alkafirina samun nasara ta kafirai nasiban dan rabo قلنا ما نيتي تعظيما لشأن المؤمنين دا الله ينونا girman sha'anin muminai wa tahqiran kuma Allah ya kaskanta nuna kaskancin li hazzil kafirina rabon kafirai domin duniya ba wata abu ce a wajen Allah kamar yadda cikin hadisi na sahih muslim da duniya law kanat tazinullahi law kanat ad-dunya tazinu inda tazinu inda Allah janaha ba'uda lama sharibal wa lama wajal kafira kafira fiha sharbata ma ko lama saqal kafira fiha sharbata ma kamar da lafazin hadisin da yazo ko abin nan da duniya ta tana da daraja da ta kai fifikin sabro a wajen Allah da ba a shayar da kafiri ba abin sharwa kenan da sai da ya mutu da kishirwa to kaga idan bata kai wannan ba a wajen Allah ya za a ce musulmi suna rikici akan abin da darajar shi bata kai fifikin sabro ba kamar yadda malamai sun ce da an ci mutane suna rikici kan fifikin sabro ai da zaka dauke ba su da hankali to ina ga suna fitina da abin da bai kai fifikin sabro daraja ba to shedan ne yake sa su ga wannan da kuma rashin hankaltar shari'a kamar yadda Allah faɗi Yahudawa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la ya'qilun saboda ba su da hankali suke wato wannan rikici hankali na shari'a kina ake nufi kenan musulmi ma abin da yasa suke cikin wannan rikici saboda irin wannan rashin hankaltar shari'a shi ya kasu cikin irin waɗannan matsaloli da fitintinu da haka a koma ma shari'a in ana son a samu haɗin kai ingantacce a aji sarrai a nemi ilimi ingantacce ina fatan an fahimta Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin muhadara da ya gabatar al-Islamu dinun kamil ya kawo wannan mas'ala din malin yake cewa li anna zafra al-muslimina amrun azim domin cin nasarar muminai al'amari ne mai girma li'annahu domin shi mutadamminun yana kumshe da an gane ko nusrata dinillah yana kumshe da taimakon addinin Allah an gane ko nusrata dinillahi wa izzati ahlihi kuma yana tare da daukaka ta ma'abuta addini an gane ko tuftahu lahu abwabus sama ana bude mishi kofar sama hatta yanzila ala auliya illahi has yazo zuwa ga waliyan Allah kenan zuwa ga annabawa za a ba su labari misali abinda nasarar da al'ummomin su suka ci kuma ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran annabawa tun da dukkan cin nasarar musulmi cin nasarar annabawa ci gaba daya an gane ko wa zafrul kafirin shi ko cin nasarar kafirai samun su laysa illa haddan dani an ba komai bane illa dan rabo da ni an kaskantacce wa ardon da kuma abin duniya min mata'id duniya ma'ana wani abu ne na daudar duniya an gane ko kayan duniya ne ko mu ce daudar duniya yusibuna wanda suke samun shi walaysa bi mutadamminin shay'an bai kumshi komai ba na alkhairi mimma zakarna na abinda mun ka ambata kenan na bude kofofin sama da kuma kai labari ga waliyan Allah subhanahu wataala na annabawa da wani su to wannan shi yasa an ka kira shi fathun shi ko an ka kira shi nasibun dan rabu dama dan rabu na gare su kuma rabon asirin shi ba halicce su don su ba don Allah ya ce abin nan qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah abinda Allah halitta na ni'ima ga na masu imani don an halicci duniya don abauta ma Allah ashe kafiri da ya same shi ba rabo bane shi yasa abinda an ka kwato gare su ana kiran shi fai'i kamar abinda ya dawo ne ma afa Allahu ala rasulihi kina abinda an ka maido asalin shi ya dawo ga waɗanda Allah halicce shi dan su daggafa'a wato ya fi uni hatta tafiya ila amrillah idza raja'a mas'ala ta gaba yan uwa musulmi mas'ala ta 196 fa in qila malin yace idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce walan yaj'al Allah Allah ba zan sanya ba lil kafirin ga kafirai alal mu'minin ga mu'minai sabilan hanya ko iko aya ta 141 a cikin suratul nisa wa qad nasara wa qad nasara al kafirin alal mu'minin yawma uhud Allah ya taimaki kafirai akan mu'minai ranar uhud wa fi ghairihi aidan da wani shi ila yawmina hadha malla yace har zuwa ranar shi to mu ma yanzu sai mu ce ila yawmina hadha ana samun wani lokaci kafirai su rinjaye mu'minai ko ba haka ba to kulna za mu ce almuradu bihi abinda ake nufi da fi da shi as-sabilu hanya bil hujjati wal burhan ana nufin Allah ba zai ba su hujja ba ingantatta da kuma hujja ingantatta wadda take ingantatta ba wai hujja ta banza da yi don suna da hujjoji amma waɗanda suke ba nagari ba kenan Allah ba zai ba su hujja ba tunda su suna rike da ƙarya ne in kuma sun shiga musulunci sun koma musulmai kenan suna rike da hujja ta gaskiya wal mu'minuna su ko mu'minai galibuna su ne za su ci nasara bil hujjati da hujja da'iman ko da yaushe duniya da lahira ina fata an fahimce ni to anan kuma za mu fahimci wata mas'ala mai muhimmanci shine nan malamai sun fitar da abubuwa da dama walan yaj'al Allahu lil kafirin alal mu'minina sabila sun ce bai dace ba mu'mina ta auri kafiri mace musulma ta aure kafiri domin mi domin kafiri zai samu iko a kanta kidan ko sai ya aure ta ya mayar da ita kirista ko ya bata mata addinin ta ko fasiki misali idan aka bashi auren mace ma ko kafiri ba kaga zai yi mata tasiri ya bata mata rayuwa da abin da ya kama da haka an gane ko to amsa kuma wadda za a bayar waɗansu malamai suna ganin a'a Allah ba zai sanya musu iko akan muminnai ba misali idan muminnai ba su saba ma umarnin Allah ba kenan taimakon Allah na wanda Allah zai ba su cin nasara idan sun bi abin da Allah ya ce Allah ya ce ya musu alƙawarin zai ba su iko akan kafirai wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ka gani Allah ce ya yi alkawali amma sai Allah ce ya abuduna ni la yushriku na bi shay'a sai ana ibada ba a shirka ana aiki na gari Allah zai taimake mu uhudu Allah ya musu alkawalin zai taimake su da ya farko ya taimake su wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahsunahum bi idni Allah ya cika alkawali hatta idza fashiltum sai lokacin da kuka ragwance wa tanaza'tum fil amri kun kai sabani a cikin al'amura kuka yi jayayya wa asaitum kuka saba kaga daga nan sannan Allah ya juyar da al'amarin kenan sai mu ce ashe duk alƙawalin da Allah ya na cewa muminnai wa antumul a'launa in kuntum mu'mini ku ne muminnai ku ne madaukaka in kun kasance muminnai ai in kun kasance masu cikakken imani na gaskiya da aqida ingantatta da aiki na gari ma'ana dai alƙawalin cin nasara wato kafirai za su ci nasara akan muminnai sai in ya kasance kamar yanzu inda Allah ya ce makafirai walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat yawan ku ba zai amfane ku ba koda yayi yawa amma a wuri ya amfane su dan mi ya amfane su saboda mi saboda musulmi sun saba an gane ko in kuma an ce walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat kum minnai yawan ku ba zai amfane ku ba koda yayi yawa ma'ana kiran ba za ku yawan ku ba shi ke ba ku nasara ba Allah ne yake ba ku nasara dan ya faɗi wannan karar a cikin suratul tauba laqad laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin kenan ko yanzu a halin da muke ciki idan muna son Allah ya taimake mu akan kafirai sun fi mu karfi da makamai makamai da tattalin arziki da technology da kere-kere da kowane fage na rayuwa galibi ko ba haka ba don haka in muna son Allah ya taimake mu akan su mu yi kokari mu ko mu yi imani na gaskiya mu yi aiki na gari mu cika alkawali mu so juna mu yi abin da zai kai kasashen mu gaba mu daina sata dukiyar kasashen mu muna kai a kasashen su da sauran abubuwa waɗanda suke ja mu rauni waɗanda hadisai ayoyi duk sun yi bayanin abin da ke ja mu rauni jayayya wa ati'u Allah wa rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru da kuma abinda manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisi na musnad na Imam Ahmad abinda ke jamu rauni hubbud dunya wa karahiyatul maut son duniya mun koma mun fi ma kafiran son jin daɗi da kuma sabon Allah da shan giya da zina da kuma kyaman mutuwa ba ma son mutuwa sannan kuma da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi faɗo abubuwa idza tabaya'tum bil ina da sauransu da hadisi kuma na manzo sallallahu alaihi wasallam yace na ma'ashal muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ya faɗo wadansu abubuwa da suke jamu rauni mai so duk ya karanta waɗannan hadisan da ayoyi zai ga asbabu na du'ful muslimin kuma nan na za a samu asbabu na cin nasara ma'ana in mun kai aiki da kishiyar wato sabon Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta 197 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya fa in qila idan aka ce kaifa kana al munafiqu ashaddu azaban ya akai kafi munafiki ya zamanto shine mafi tsananin azaba min al kafir daga kafiri hatta qala Allah ta'ala ha Allah ya ce fi haqqihim a cikin haqqin munafiqai innal munafiqina lil munafiqai tabbas fi darkil asfali suna wato a kasan kasan wuta an gane ko minan nari na wuta aya ta 145 a cikin suratu wato an-nisa ma annal munafiq tare da cewa shi munafiki ahsanu halan min al-kafir shi yafi kyawu daga kafiri an gane ko bi dalili annahu ma'sumud dam domin shi jinin shi an kare shi shine ma'sumud dam ba a kashe shi tunda ba a san kafiri bane wa ghayruhu mahkumun alaihi bil kufr shi ko waninsa an ce kafiri na kaga kafiri ba a turbude shi a kasar musulmi makabartar musulmi ba a bashi aure an gane ko kuma ba a aure idan ya zama to ba ahlul kitabi bane kirista ko bai yahudi ba auren yarsa bai gadon musulmi musulmi bai gadon sa da sauran abubuwa to kaga shi ba ma'sumud damu bane a takaice dai jinin shi ba tsararre na ba kuma bai cin amfanin musulunci to malam yace wali hadha qala Allah ta'ala fi haqqihim shi yasa Allah yace a cikin haƙƙin wato su munafiqai muzabzabina baina zalika suna tsakankanin wannan daga tazabzub ne la ilaha ula ba su cikin waɗannan su kafirai wa la ilaha ula ba su cikin muminai ko ba su cikin muminai ba su cikin kafirai an-nisa aya ta 143 falam yaj'alhum mu'minina wala kafirina Allah bai sanya su muminai ba kuma bai sanya su kafirai ba malam yace kulna zamu ce al-munafiqu shi munafiki wa in kana fi zahiri duk da yake koda ya kasance a zahiri ahsanu halan min al-kafir yafi hali kafiri kyakkyawan hali illa annahu inda Allah sai dai shi munafiki wajen Allah fil akhirati a ranar tashin alkiyama aswa'u halan minhu shi an mafi munin hali daga kafiri li'annahu domin shi sharakahu fil kufri yayi tarayya da kafiri wajen kafirci wa zada alaihi kuma ya ƙara ya dada an gane ko al-istihza'a bil islami yayi izgili da addinin musulunci wa ahlihi da waninsa wal mukhada'atu lillahi yaudara Allah ma'ana kokarin yaudara Allah tunda ba yaudara Allah wal mu'minina an gane ko da kuma yaudarar muminai da yayi kinan waɗannan su suke nuna cewa munafiki ya fi munin hali to wannan abin da malam ya kawo kenan amma ai kafirai ma suna izgiri da addini ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya kenan masu izgiri da addini munafikai suna yi kafirai suna yi amma abin da zamu ci shi munafiki ya shigo ya ci amfanin addini kuma yana shirya zagon kasa a cikin musulmai shi kuma kafiri da ma an san kafiri ne ya fito ya faɗi cewa shi ba musulmi bane kuma haka ne a cikin zuciyarsa domin mutane za a kasa su ne gida uku mumini zuciyarsa ta yi imani bakinsa ya yi imani yana aiki na imani kafiri zuciyarsa ta kafirce bakinsa ya kafirce yana aiki na kafirci munafiki ya tsaya tsakatsakiya bakinsa ya musulunta ya yi imani zuciyarsa kuma ta kafirta to shine a tsakatsake su duk inda an ka tafi haka za a samu mutane Allah kai mu tsari da munafinci wannan maudu'i ne shi ma da kafirci da munafinci da imani maudu'i ne mai yawa za a fitar da maudu'ai da sifofin muminai da ya ake gane mumini da ya ake gane kafiri da dalilan da suke a gane mumini da wurin da ake samun muminai da lokacin da ake samun muminai misali tarihi na waɗansu muminai a wani zamani ko a wani lokaci da kuma dalilin da yasa ake sawa a yi imani dalilin da yake sa a yi kafirci dalilin da yake sa a yi munafinci maudu'i ne mai yawa kwarai da gaske to kafin mu je mas'ala ta gaba yan uwa musulmi shine cewa su munafikai an ce fi darkil asfali minan nar suna karkashin wuta to sannan kuma mutanen annabi Isa akwai sabani kansu cewa Allah ya ce fa man yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin duk wanda ya kafirce bayan an sabkar da wannan tebur na abinci to Allah zai mai azaba wanda ba za a taɓa mai ba to su munafikai an ce suna can kasan kasa su kuma wadanga an ce za a musu azaba wanda ba za a taɓa mai ba akan faɗar mu da malaman da suka ce an saukar da wato teburin kenan in ba a saukar da teburin ba to wannan mas'ala ta ɗaukaka tunda ya ce zan saukar amma sun roƙa kar a saukar ko an saukar musu saɓani ne malamai to mu ci kaddarta in an saukar ko an saukar kuma sai in sun kafircin to ya an samu wanda ya kafircin bayan an saukar su ko danga an ce fi darkil asfal minan nar mutanen fir'auna an ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab su ko mutanen fir'auna sa su mafi tsananin azaba to sannan kuma su nasoshi suna nuna cewa kamar hadisi wanda ya zo na Abdullahi bin Mas'ud ashaddun nas azaba mafi tsananin azaba an ka kawo wanda annabi ya kashe rajulun qatala nabiyyun aw qatalahu nabiy da mutumin da annabi ya kashe da wanda ya kashe annabi duka suna daga cikin mafi tsananin azaba sannan kuma da almusawwirin masu yin taswiri mun ce taswiri irin wancan na sassaka ko kuma na abubuwa duk da yake akwai sabani yanzu akan taswiri na wanga zamani na ɗauka hoto da abin da ya kama da haka malamai sun halatta shi don lalura irin na tv ko ko na passport wanda kuma ba shi ba akwai sabani wasu sun ce irin wancan ne wasu sun ce a'a wannan hoto na zamani ya saba ma wancan don wancan ana sassaka ana ganin abu sannan kuma wannan ba a ganin shi abu ne wanda yake cikin na'ura yake an fasa na'urar ba za a gan shi ba sannan ko ko wanga na takarda abu ne wanda suran mutumin ta an ka ɗauka ita karan kanta ba wai an kalli wani halitta ta an ka ɗauka an ka sassaka ba akwai maganganu na malamai akan wannan matsala ta taswiri duk da yake shi gidan TV malamai sun nuna shiga malamai lalura ce dole da ba za a bar mabandata ba su je su yi abin nan kadiba cikin alhalal wal haram na Ibn Uthaymeen da an ka tattaro fatuwinsa ya kawo cewa dole na saboda lalura malamai su shiga su yi wa'azi dan saboda kar a bar mabandata da wannan to almuhimmu dai musawwirin suna suna daga cikin wanda za a yi ma mafi tsananin azaba sannan kuma an kawo Imam Dalala shugaban mabandata wanda ya jagorance su to sannan kuma an kawo imra'atun asat zawjaha cikin wani hadisi cewa mace da ta saba mijinta to waɗanga gaba ɗaya ko ne an ce masu fishi tsananin azaba ne to ya za mu haɗa su ga ayoyi ga kuma hadisai sai malamai suke cewa babu matsala waɗanga ana nufin su ne ƙarshen azaba ma'ana za a su ne all all all all all all all all duka za a zo a tsaya su su ne na ƙarshen da farkon gaba ɗaya kenan daga gare su ba wasu su ne za a kai na farko waɗansu malamai suka ce a'a cikin masu cikin kafirai munafikai sun fi azaba cikin al'ummomi da suka bi shugabansu suka kafirce to mutanen fir'auna da shi da mutanen shi sun fi azaba sannan kuma cikin waɗanda suka bijire ma annabinsu idan suka roƙe wani abu to su mutanen annabi isa su za a yi ma irin wannan azaba sannan cikin masu sabo na sassaka da wani abu to waɗanda suka yi taswiri ma'ana duk da shi taswirin an ce wanda ya bayyana sifan mutum gaba ɗaya idan an rage sifar halitta ba hoton icce ba abinda bai da rai misali wanda baya motsi shi bai shiga da ciki amma in ma abu ne mai rai zaman to an yi shi ne gaba ɗaya da kafafunsa da komai amma in rabi ne aka yi ko ko hoton mutum rabi shi wannan bai shiga cikin wannan alwa'adikin kadiba cikin adabu zifaf na Sheikh Nasir Dini Albani zaka ga wannan bayani to ala ayyati hal cikin mata kuma mata da ta saba mijin take nan cikin jinsin mata domin wata bata yi aure ba to kenan ita wannan ita ce mafi azaba daga cikin mata imamu dalala cikin waɗanda an kabi shugaba to cikin shugabanni wanda ya zama to shugaba na bata shine an mafi tsananin azaba daga mutanensa ko kuma su ne waɗanda sun kai jagoranta mutane akan banna su ne suka fi azaba to haka dai zaka bin nassoshin ka fahimci yadda za a haɗa su kakka fita da gurguwar fahimta Allah ya mana jagoranci mas'alar mu ga alamu ta ƙarshe mas'ala ta 198 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce al-jahru bisu'i wato bayyana mummuna mummuna aiki ko mummunan magana ghairu mahbubin lillahi ta'ala asla Allah baya son shi bal al mahbubu indahu abinda Allah yake so al-afu yafiwa was safhu da kai da kai wa tajawuzu da kuma afuwa an gane ko da ƙetare ma mutum abin da aikata ma'ana ya fi masa da gafarta masa fa kaifa qala ya an kai Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahr bis-su'i min al-qawl Allah baya son bayyana mummunan magana illa man zulim sai wanda an ka zalunta aya ta 148 a cikin suratul nisa ai illa jahar man zalama sai zalumcin kenan sai bayyanawar wanda an ka zalunta kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nuhi wala jahra man zalama ba har wanda ma an ka zalunta bai dace bayyana ba kenan fa illa bi ma'ana wala kenan shi a wajen malan illa bi ma'ana wala haka malan ya faɗa wa qad sabaqa nadhiruhu kenan tamkar irin wannan ta gabata cikin cikin littafi wa shahiduhu fi qawlihi ta'ala kuma abin da ke kafa shaida akan wannan fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bai dace mu'mini ya kashe mu'mini ba illa khata'an kenan wajen mallan wala khata'an ko da kuskuri sai dai in ya abku a cikin suratul nisa ayat 92 an gane ko to malin yake cewa mai tahqiqin wannan littafi qaulul musannifi shi Sheikh Mustafa Al-Adawi a karkashin wannan idan ka diba karkashin littafin wajen inda yasa alama ta daya zaka duba zaka gane ta qaulul musannifi inji malam fadar mai littafi illa bi ma'ana wala kenan da yace shi illa bi ma'ana wala fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya malam yace fihi nazar akwai abin kallo a ciki akwai nazari kenan bai sakan ma malam ba wa mukhalifun lima alaihi jamahirul mufassirina ya saba ma abin da jamhurin masu tafsiri suka tayi dishi akan shi wal aula abin da yafi cancanta an yuqal a ce la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i Allah baya son a bayyana mummunar magana illa jahra man zulima sai bayyana wa wanda an ka zalunta fastafna sai Allah ya toge min al-jahri alladhi la yuhibbuhu Allahu daga bayyana wadda Allah baya so jahar al-mazlumi bayyana wanda an ka zalunta ita an fitar da ita wa huwa an yad'u ala zalim an yad'u ala zalim yayi addu'a akan azzalumi an ce da alahu yayi masa addu'a ta gari da alaihi yayi masa mummuna addu'a wa yadhkuruhu an gane ko wa yadhkuruhu bima fihi min as-su'i ya bayyana abin da ke tare da shi mummuna min ba fa yakunu min babi at-tazallum sai zaman to min babi ne na at-tazallum kai karar zalunci ma'ana bayyana zaluncin da an kai maka an gane ko wa du'a'i ala zalimi yin addu'a akan azzalumi wa hadha ma ikhtarahu az-zamakhshari wannan shine abinda imamu az-zamakhshari ya zaba a cikin tafsirin sa na al-kashaf wa ghayruhu min al-mufassirin da sauran su daga cikin masu tafsiri zamakhshari ana iya kafa hujja da shi wajen lugha ba za a kafa hujja da shi ba wajen aqida don haka sai mun fahimci wannan da kyau to a takaice dai zagi misali an zage ka nuna cewa idan mutum ya zage ka kan rama daidai wannan baka da wani laifi in kuma ka yafe kana da abin nan to amma anan kuma nuna mummuna bayyana shi idan bayyana ba shine a nuna cewa misali in masu iko suka yi zalunci a ce a fito a yaƙi a mutuwa ba shi ake nuhi bayyanawa ba amma ana iya yin hutuba ko wa'azi a nuna abu kaza bai dace ba ko abu kaza da suka zo da shi bai dace ba ba tare da sai an yi wato fitina ba kuma babban abin da ake gani idan ba su tsananta ma a samu damar da za a zuwa a yi musu wa'azi tsakaninku da su sai abin da ya zamanto misali an zo da kafirci karara kuma ana son a hana mutane su bauta ma Allah ta kowace fuska to nan ne an ka ce ba za a yi musu wato da'a ba to yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu yayi halinsa insha Allah ta'ala nan zamu dakanta sai darasin mu na gaba in Allah ya bamu iko da rayuwa darasi na 50 da wato kinan uku in Allah ya bamu iko zamu zo mu ci gaba da karatu da yarda Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته